لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد فيا معشر المسلمين وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها هي وصية الله في الأولين والآخرين قال جل من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله لقد جرت سنة الله عز وجل في عباده أن يعاملهم بحسب أعمالهم فإذا اتقى الله عز وجل أنزل الله عز وجل عليهم بركات من السماء وأخرج لهم الخيرات من الأرض قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وإذا تمرد العباد على شرع الله فاتبعوا فقصوا على ما أمرهم الله وغيروا عن أمر الله أتاهم العذاب والنكال من نكيل من كبير المتعال فإذا تكبر العباد من طاعة من الطاعة إلى المعصية ومن الشكر إلى الكفر حلت عليهم نقل وذوا وذوا وذا وذالت عنهم النعمة قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله وكل ما يحصل للعباد وهن وكل ما يحصل من العباد من وحن ومحن فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أيديهم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون فالله عز وجل لا يبدل حال العباد من النئمة إلى النقمة ومن الرخاء إلى الشدة والشقاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى الفسق قال تعالى ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عباد الله ها هي أسباب التي ارتكبها الأمم التي قبلنا ثم جرت عليهم سنة الله عليهم فأول من هذه الأسباب الكفر بالعزيز الوهاب والتكذيب الرسل والتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى حكاية عن أمم ماضية الذين حلت عليهم عقوبة الله من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لود وأصحاب مدين وقرونا بين ذلك كثيرا بسبب كفرهم بالله عز وجل وتكذيبهم للرسل قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر سوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبة كل كذب الرسل قال تعالى وإذ وإذ وإذ قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فق عليها القول فدمرناها تدميرا ومن أسباب هلاك الأمم الكفر بأنعم الله تعالى قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة قال تعالى لقد كان للسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعارضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي يقل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور عباد الله علينا أن نتقي الله سر في السر والعلن ومن أسباب الهلاك الأمم ظهور ظهور النقص والتقفيف في القيل والميزان ومنع حقوق الله تبارك وتعالى وحق عباده ونقض العهود والمواثيق والإعراض عن إحكام عن أحكام الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاشر المهاجرين خمسم إذ ابتلكم إذ ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤذنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن في أصلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان ولم يملأوا زكاة أموالهم إلا منأوا القطر من السماء ولولا البهائم لم لم ينقروا ولم ينقصوا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم وما لم يحكم بكتاب الله وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتعروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والسنة إنه قريب مجيب الدعاء الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ya ku taron ‘yan uwa musulmi masu albarka ina yi mana wasiya da ni kaina ga baki ɗaya da jin tsoron Allah makaɗaici mabuwayi hakika ita ce wasiya farko da Allah ya yi mana farko kuma ita ce wasiya ta ƙarshe da Allah ya yi ma mutanen ƙarshe da waɗanda za su zo har duniya ta tashi Allah yake cewa hakika mun yi wasiya ga waɗannan da suka zo gabaninku maimakon masu wasiya mun masu wasiya cewa su ji tsoron Allah hakika jin tsoron Allah shine wato kogi ko kwale-kwale guda ɗaya wanda ke tsamar da al'umma daga dukkan ainihin abin da suka fada na tsoro ko na firgici hakika mu sani ya bayan Allah sunnan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ta riga ta gabata akan bayi ubangiji yana ma'amalantar bayi daidai gwargwadon irin ayyukansu ubangiji yana ma'amalanta su da irin ayyukan da suke yi da kuma alaƙa su da ubangiji idan alaƙa bayi ta kasance mai kyau ne tsakaninsu da shi to sai rayuwa ta zanto mai kyau kuma sai allah ya sa albarka a cikinta yayin da bayi suka ji tsoron allah mabuwayi da ɗaukaka sai allah ta'ala ya buɗe musu albarkokin sammai sannan ubangiji ya fitan musu ga albarkoki daga ƙasa Allah ta'ala yana cewa hakika da mutanen alkarya za su yi imani kuma su ji tsoron Allah to da lalle Allah ya buɗe musu ƙofofin albarkoki daga sama sannan da ya fitan musu da amfani wanda yake mai albarka daga ƙasa haka Allah yake cewa lalle hakika da mutane za su tsayo akan tafarki guda ɗaya madaidaici shine tafarkin bautata ma Allah shi ɗaya Allah ya ce da mun shayar da su ruwa wanda babu kamfa a cikinsa amma inda bayi suka koma kansu ya girma gabarin bin dokokin Allah zuciyarsu ta ƙeƙashe cikin bin umarnin Allah to sai azabar ubangiji ta zake masu sai narkonsu ya zake a gare su hakika ubangiji baya canza abin da ke ga wurin bayi na ni'iba sai idan su bayan sun canza abinda aka umarce su daga yi ma Allah biyayya sai suka koma saba ma Allah daga ainihin gode masa sai suka koma kafirce masa fa irin wannan lokaci sai azabar ubangiji ta tabbata a kansu kuma sai ubangiji ya tafiyar da dukkan ni'imomin da da suke ganin suna a cikinta Allah ta'ala yana cewa ka buga musu misali da wata alkarya wadda da ta kasance amintacciya ce tana cikin natsuwa arzikinta yana je mata ta ko'ina amma wannan al'umma sai ta kafirce ma ni'imar da Allah ta'ala ya ba su a madadin su bautata masa su gode masa saboda ni'imar natsuwa da zaman lafiya da ya ba su sai suka koma saba masa a madadin su gode ma Allah cikin abinci da yake ciyar da su ba tare da sun wahala ba sai suka koma butulce masa da kuma yin kafirci sai ubangiji ya zara irin wannan ni'ima da ubangiji ya sauka a kansu lalle hakika dukkan abin da yake faruwa a bayi a yanzu ne ko a yanzu ko a da ko kuma nan gaba na musiba da bala'i da tashin hankali da fatara da talauci dukkan abin da muke gani a yau yana samunmu yana faruwa daga abin da hannuwanmu suke aikatawa hakika ana yi mana rangwame da yawa Allah ta'ala yake cewa hakika babu wata musiba da za ta same ku a bayan ƙasa ta ce ta same ku ne saboda abin da hannuwanku suke aikatawa kai Allah ma yana yi rangwame da yawa Allah ta'ala yake cewa wa in tusibuhum sayya'a yayin da duk wata mummunan abu ya same su saboda abin da hannuwansu suka aikata idza hum yaqnatuna sai ga mutane suna tsere tsammani daga taimakon ubangiji wannan haka al'adar mutane take duk lokacin da musiba ta zo ko bala'i ya zo sai ka ga mutane sun ƙebe tsammani ma cewa kamar ubangiji ma ba zai taimake su ba da yawan mutane in musiba ta zo a madadin su koma zuwa ga Allah sai kaga kowa ya koma kuma a lokacin yake kokarin ya nemo abin da yake ganin zai zama kariya a kansa wanda yake da wani aljani da yake bauta mawa sai tunani bari ya koma wajen aljanin ya nemi taimako a wajensa wanda yake ga san zuciya ne zai fitar da shi sai koma a kan son zuciyarsa wanda yake ganin cewa yana da wani abun da zai taimake shi sai ya koma duk sai a rabu da Allah ga baki daya to wannan dama haka al'adar mutane take tun fil azal yayin da suka samu jarabawa sai su manta da Allah ka'ida koyi ita ce duk lokacin da jarabawa ta zo to masu hankali komawa suke su duba su ga ina ne suka saba sai su gyara ina ne suka aikata ba daidai ba sai su yi istighfari ina ne suka yi girman kai sai su koma su yi tawazu ina ne suka yi ha'inci sai su koma su gyara amana ina ne suka yi ƙarya sai su koma su yi gaskiya da haka ni'imar ubangiji take dawowa a cikin bayi amma lokacin da bayi suka canza bayan sun canza kuma Allah ya garabe su sannan kuma suka sake komawa a madadin su koma wajen Allah ya yaye masu sai suka koma wajen wani Allah to wannan musiba za ta ta girmama a bayansu daga wannan sai wannan daga waccan sai waccan wannan shine abin da muke gani a cikin ƙasar da muke rayuwa a yau a kowane sati da kowane wata da kowane shekara da kowane shugaba idan ya wuce sai ka ga al'umma suna ganin kamar wanda ya wuce ya fi alkhairi akan wanda ake ciki fatansu suna ganin kamar zai yaye idan wani shugaba ya zo ko idan wata shekara ta zo ko idan wani wata ya zo kwatsam sai ka ga bayan wani lokaci kuma sai ka iske cewa abin ya kasa wayewa hakika ubangiji mabuwaye da ɗaukaka yake cewa ubangiji baya canza halin da mutane suka samu a kansu a ciki na ni'ima ne baya canza wannan ni'imar da ainihin musiba haka halin da suka samu kansu ciki na yalwa da walwala ubangiji baya canza shi da tsanani sai idan su mutane sun canza da kawunansu Allah ta'ala yake cewa kamar haka al'amarin ubangiji ya kasance baya kawo canji a cikin wata al'umma ta wata ni'ima sai idan mutane sun canza da kansu ya ku bayan Allah mu sani cewa sunnar ubangiji ta tabbata kan waɗansu al'ummai waɗanda suka gabata waɗanda suka zake ma dukkan aiki na barna wanda Allah ta'ala ya hana su aikatawa sai suka je masa sai ubangiji ya halakar da su haka ubangiji ya ba mu labari a cikin littafinsa farkon sababi da ke sa Allah ya saukar da ni'im ka wato musiba akan al'umma shine kafirce ma Allah mabuwayi da ɗaukaka da kuma ƙaryata manzanni wannan ƙaryata manzanni fa idan muka duba a yau da kuma kafirce ma Allah a yau idan muka duba za mu iske cewa ba wai ta ɓangaren waɗanda ma kwata-kwata ba su yi imani da Allah ba a a ta ɓangaren waɗanda suka yi imani da Allah ma za mu ga yau idan ka duba kafirce ma Allah ya yi yawa a cikin wannan al'umma ta Muhammadiyya in muka dubi yadda bokanci da tsafi idan muka dubi yadda tsibbu ya mamaye al'umma a yau da waɗansu waɗanda ke da'awar cewa su ne na kusa da Allah yadda suke yaudarar mahukunta da yadda suke yaudarar 'yan siyasa da sunan roƙon Allah to wannan za ka iya cewa haddis wala haraj za ka iya cewa kai ka ce yau ne ma aka kirkiri ire-iren waɗannan abaiban na tsibbace-tsibbace da tsafe-tsafe don me don mulki ya tabbata ko don dukiya ta tabbata ko don matsayi ya tabbata wannan abu ne wanda yake a fili ba wai a koye yake ba ga dukkan wanda yake ya san me ake aikatawa a yau yadda tsubbu ya yawa da yadda mutane ke komawa cikin makabarta suna nemo waɗansu ababai suna neman agaji da aljanu duka wannan yana cikin abin da yake cikin kafirce ma Allah duka wannan sababi ne na farko kuma shine sababi babba wanda ke sa Allah ya saukar da musiba kan mutane amma idan muka koma ɓangaren kafirce ma a ƙaryata manzanni ko ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma to wannan ma ka iya cewa a cikin wannan al'ummar tamu ba wai a cikin al'ummar ma da ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama ba yau za ku iske wannan ya zama ruwan dare a wajen al'umma a yau dubi waɗanda suke kafircewa manzan Allah ko ƙaryata shi ta fuskar ƙaryata maganganunsa dubi irin cin mutunci da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'ummar ba wai a cikin wajen wannan al'ummar ba za a wayi gari abokan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su sun zama ba komai ba a cikin wannan al'ummar wadda ta mai da zina ita ce abin yinta sun zanto ba wani abu ba a zagi wanda yake tare da manzon Allah a cikin wannan al'umar wadda ta mai da giya da caca da ƙarya da ha'inci da gulma da ƙeta da danniya aka mai da ita suka zama ruwan dare to a cikin wannan al'umman ne kuma ake samun wanda zai buɗe baki kai tsaye ya zagi sahabin da ya rayu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne kake da shi wanda ya fi wannan ta fuskar ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka je badar tare da manzan Allah mutanen da suka je uhudu tare da manzan Allah mutanen da suka je yakin kandak duka don gwagwarmaya don tabbatar da wannan addinin yau aka wayi gari su ne ma ake ganin idan an zage su ibada ne su ne ake ganin idan an ci mutuncinsu ai ba komai ba ne ba dubi yadda wata al'umma kuma take karyata matan manza Allah sallallahu alaihi wasallam aka wayi gari matan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai faɗi mummunan magana a kansu baya jin komai da da'awar cewa yana kare haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka wayi gari waɗanda suka aura ma manzan Allah ƴaƴansu haka wayi gari waɗannan su ne abin tsinewa a cikin garuruwan mu haka wayi gari waɗanda manzan Allah ya auren musu da ƴaƴansa haka wayi gari waɗannan duk za iya zagin su ba tare da an ji komai ba ko ba tare da shugabanni suna jin an yi wani abu ba wanda ya kamata a ɗauki hukunci akan wannan wannan cikin wannan al'umma ce ake samun waɗannan al'umma to wannan shi ne iya ƙarshen ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da aka yi domin baya yiwuwa idan dai da makana yin magana ta hankali idan da masu hankali kake magana ba zai taɓa yiwuwa ba a ce ka zagi dukkan waɗanda suke abokaina ta aibata matana ka aibata sulkaina ka aibata waɗanda suka auri ‘ya'yana ka ambata duk waɗanda muka yi rayuwa da su sannan a gefe guda kuma ka ce kana ƙaunata wannan ko shakka babu sai dai idan hankalin mutum ya taɓu to a lokacin ne zai iya yarda da irin waɗannan maganganu har abin ya zama ma abin bira a cikin mutane mutane suna mamaki don me masu irin wannan hali ma wai za a ce an dakatar da su ko don me za a hana su magana wannan shine hali na kaico wanda al'umma ta shiga a yau haka al'ummai suka gabata waɗanda suka karyata manzanninsu sai azaba ta tabbata a kansu Allah ya ba mu labari mutanen annabi Nuhu ya ba mu labarin adawa da samudawa da mutanen annabi Lut da mutanen Madiyan da dai duk sauran al'ummu waɗanda suka karyata annabawansu ubangiji ya ba mu labari Allah yake cewa hakika mun baiwa annabi Musa littafi sannan muka sanya masa waziri shine dan uwansa Haruna sannan muka ce musu ku tafi da wannan littafi zuwa ga waɗancan mutane waɗanda suka karyata ayoyinmu Allah ya ce sai muka darkake su darkakewa Allah ya ce haka mutanen annabi Nuhu Allah ta'ala yake cewa sun karyata manzanni wato shi ne manzon da aka turo musu sai Allah ta'ala ya ainotar da su a cikin ruwa aka aika musu ambaliya suka mutu gabaki daya Allah ta'ala ya ce sannan muka sanya su suka zanto aya abin lura abin izina ga waɗanda za su zo baya cewa dukkan waɗanda suka karyata Allah da manzanni to irin wannan ne zai tabbata a kansu Allah ya ce mun yi tanajin azaba wadda take mai girma ga waɗanda suke azzalumai abun bai tsaya a nan ba Allah ya ce haka adawa da samudawa su ma sun karyata manzanni Allah ya ce kai da al'ummai ma da yawa da suka zo a baya dukkaninsu ubangiji tabaraka wa ta'ala yake mun buga misali don ƴan baya su ɗauki izina da cewa duk wanda ya karya ta Allah to a duniya ba zai ji daɗi ba sannan kuma kiyamar in an koma yana cikin azaba mai yawa Allah ta'ala yake hakika labarin alƙaryu da yawa sun sake maku waɗanda Allah ta'ala ya masu ruwan duwatsu daga sama Allah ya ce shin yanzu ba za su ɗauki darasi ba ba sa ganin abin da ya faru abinda bahaushe ke ce ma ai da na gaba ke kallon zurfin ruwa Allah ce bari dai da yawan su ba sa tunanin cewa kiyama za ta tashi kuma Allah ya tayar da su Allah wata ayar yake cewa hakika mutanen annabi Nuhu sun karyata sun karyata annabi Nuhu sannan haka mutanen Madayan sun karyata haka Samudawa haka Adawa haka Fir'auna da ƴan uwan annabi Lut duk sun karyata manzanni Allah yake da waɗansu mutane da ake kira ashabul aika dukkaninsu sun karya manzanni sai ubangiji ya yi masu ruwan azaba daga sama a wata ayar Allah yake kamar haka al'amarin yake idan muna son mu hallakar da al'umma to shikenan sai Allah ta'ala ya umurci mutanen mani'imtar garin da manya-manyan mutane sai su ta saba masa a nan malamai suka ce an ce an umurce su su yi abin da yake aiki ne na biyayya sai suka canza a madadin su yi biyayya sai suka yi sabo an ce su yi tauhidi sunan mani'imtan a madadin su yi tauhidi sai suka yi shirka an ce su yi sunna a madadin su yi sunna sai suka canza sunna suka yi bid'a an ce su yi adalci sai suka canza sai suka yi zalunci an ce su kula da amana sai suka yi ha'inci Allah ce yayin da haka ta tabbata Allah ce sai muka darkake su fa haqqa alaihim alqawl fa haqqa alaina alqawl sai kalmar mu ta gaskiya ta gaggata akan su Allah ce sai muka halakar da su halakawa wannan shi ne da muke gani a yau manya-manyan mutane waɗanda Allah ya ba su dama a madadinsu abinda Allah yake so sai suka koma irin waɗancan malaman waɗanda ke shirkan nan da su ne abokan ma'amalarsu za ka iske dukiyar da ya kamata a yi al'umma aiki da ita sai ka ɗauka irin waɗannan malaman su ake ba aikin da suke yi kawai wai suna yin addu'a don ne don gaskiya ta tabbata a'a don zalunci ya tabbata don adalci ya tabbata a'a don ha'inci ya tabbata suna yin alokon Allah don me don amana ta tabbata a'a don son zuciya ya ci gaba da tabbata wannan shine halin da muke ciki shi yasa sai azaba sai musiba ta kasance a cikin ƙasanmu daga wannan halin sai wannan halin daga wannan halin sai wancan halin haka ake ta tafiya sai dai kaɗan daga cikin mutane da shugabanni waɗanda Allah ta'ala ya sa tausayi a cikin zukatansu ya ku bayan Allah ku sani yana daga cikin abin da ke sa Allah ya hallakar da al'umma in an ce hallakarwa ba ana nufin sai ya darkake ta ba irin abin da ya yi mutanen annabi no ba ana nufin sai ya mata ruwan duwatsu ba irin abin da aka yi ma mutanen annabi no a'a in an hallakar da ita an janye mata ni'ima ga baki daya an jefa masa wasu cututtuka wanda iyayensu ma ba sani ba ko kuma yana daga cikin nau'in hallakarwa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya cika su da tsoro da firgici da razani ko kuma a jarabe su da ƙarancin abin hannu wannan shine abin da muke gani ubangiji ya buga misali a cikin littafinsa da waɗansu mutane da suka rayu da ake kira mutanen birnin sabai allah ta'ala ke cewa hakika ya kasance daga rayuwar waɗannan mutanen birni da wurin da suke zaune ubangiji ya ce haƙiƙa rayuwarsu da wurin zamansu ya kasance aya abin lura mutane ne da allah ya sanya masu aljannatai ƙoramu guda biyu da lambuna waɗanda suke garka mai kyau ta hannun dama da kuma hannun hagu an yaminin wa shimal allah ya ce kulu min rizqi rabbikum washkurula ku ci daga abincin ubangiji sannan ku gode masa baldatun tayyiba Allah da kansa ya ce gari ne mai daɗin zama gari ne wanda yake cike da ni'ima amma a ƙarshe sai suka canza Allah ta'ala ya ce wa rabbun gafur yana rantsuwa da ubangiji mai gafara da jin kai ya ce wallahi gari ne mai ni'ima wanda Allah ya ni'imta shi amma a ƙarshe sai suka kafirce suka canza wannan ni'ima da Allah ya basu sai suka koma tsubbu suka koma zalunci suka koma tsafi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ce wa arsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay yukhlin khamsin wa aqlin wa shay'in min sidrin qalil Allah ta'ala yace to dama ai ainihin ganuwa ce wadda ta tara ruwan shi yasa sai kasar ta zanto mai dausayi in an tona ba matsala sai a samu ruwa wannan ruwan shi ya tsaye da lambunan da kayan marmarin sai Allah ta'ala ya sa teko ya sa ainihin damɗin nasu ya rabe gida biyu sai ruwa ya tsiyaye to ruwa ya tsiyaye shi kenan ni'ima sai ta koma lambu ya bushe masu cin mangoro da yalo da ayaba da gwanda da kayan marmari irin wanda zuciya ke so sai Allah ya ce sai muka canza masu da goruba da ainihin kwakwa da wani abu daga cikin ainihin tabila ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa shay'in min sidrin qalil sai Allah ce zalika jazainahum bima kafaru wannan sakamako ne saboda butulci da suke mana Allah yake wa hallu jabi illal kufur akwai abin da Allah yake saka ma kafiri in ba da irin wannan sakamako ba wannan tabbas wallahi aya ne darasi ne mai abin wato darasi ne wanda yake mai girma ga dukkan wanda yake cikin wannan kasar tamu yayi karatun tanatsu akan waɗannan alƙaryar da misalin da muka bayar a cikin suratul isra shi ko ubangiji ya ba da misalin ne da mutanen makka yake baraballahu masalan qaryatan aminatan kanat aminatan mutma'inna wannan gari shine garin makka Allah ya sanya su cikin aminci babu tsoro a tattare da su sannan kuma babu yunwa amma da suka kafirce wa farin jakada sai aka jarabe su da wato aka jarabe su da kamfan ruwa shekara bakwai kwatankwacin irin shekarun annabi yusuf alaihi salatu wasalam yunwa ta kai ta kawo ya kai ga kare ake ci ba ma wai ana cewa farautarsa ake ake nema mutum zai duba yana neman ruwan da zai sha har ta kai ga mutum zai zanto ya yi fitsari ana kokowa akan a sha wannan fitsarin da ya saboda butulci da suka yi wa ubangiji ku duba halin da muke ciki a yau ku duba barna yadda take a cikinmu a yau ku duba ha'inci yadda yake ciki a yau dukkan waɗannan dalilai sun tabbata wanda dole ne Allah ya jarabe mu da halin da muke ciki haka yana daga cikin dalili da ke sa Allah ya halakar da al'umma shine bayyana ainihin naqasu wato idan mutane suka tauya mudu idan mutane suka tauya abin awo idan mutane suka hana haƙƙin Allah idan mutane suka tauya haƙƙin bayi idan ainihin mutane suka bayyanar da ainihin warware alƙawuransu a fili yayin da mutane suka kawar da kansu daga littafin Allah da kuma yin hukunci da shi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai jarabe su abdullahi ɗan umar ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ran manzon Allah yana cikin mutanen Madina yana zaune ce ya ku taron waɗanda suka yi hijira khamsun ababai guda biyar yayin da duk Allah ya jarabe ku da su sai manzo Allah ya ce in har Allah ya jarabe ku da waɗannan halaye guda biyar kuma suka bayyana a cikin ku yace kai ina roƙa muku Allah ma kada Allah ya kai rayuwar ku lokacin da waɗannan al'amura guda biyar za su bayyana abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu waɗansu mutane waɗanda alfasha za ta bayyana a cikin su kuma har su fahimci cewa yanzu fa alfasha ta bayyana Allah ta'ala ce in dai haka ta watsu a cikinsu sai Allah ya garabe su da cututtukan da iyayensu ma ba su sani ba wannan hadisi yana ƙara fitar da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ku dubi wannan magana yau kushin shekara dubu da ɗari hudu da faɗarta kalli yadda al'umma take a yau wace alfasha ce kan bata bayyana ba ba wai alfasha ta zina ba yau ga ma wai wayewa ta kai ana cewa ɗan adam ya halatta kawai namiji ya auri namiji mace ta auri mace ko kuma abin da muke gani a wannan wurare kuma muke ji muke karantawa gashi nan duk yana shigo cikin wajejenmu ka duba wanda ba mu ba za ga mace ta zauna da karanta shi take amfani da shi wani namiji zai samu karya da ita yake amfani duk irin wannan yanzu yana ta kwaɗaɗowa yana shigowa cikin wannan al'umma wadda take mutanen da suka rayu shekara ashirin ba su san da wannan ja'ircin ba gashi nan abin da muke gani a yau aka waye gari mutane waɗanda ba mu ba suna ta shigowa da sunan ƙungiyoyi suna ta kawo baƙin al'adu da ɗabi'u waɗanda yake mu da kanmu iyayenmu da suka rayu iyayenmu waɗanda suka mutu nan bayan shekara goma ba sani ba yanzu ka duba irin ƙungiyoyin da ke shigowa suke tara matan unguwanni haka kawai mutane sun tafi neman abinci kawai sai zuwa tara maku mata a ce musu huduba kuma wani lokaci mai yin huduban nan ma ba musulma ba ce ba kanta a waje me take gaya musu me take gaya musu ba wanda ya lura kawai mu matsalar mu ina za a samu kuɗi mutane na ganin an samu kuɗi shikenan wannan alfasha ga ta nan ta bayyana sakamakon ta kuma ku dubi cututtuka idan ba ka sani ba ziyarci wasu asibitittuka a lokacin za a gane cewa ana rashin lafiya wannan irin rashin lafiyar da ake fama da ita a yau hatta likitocin ma abin yana ba su tsoro don da yawansu ba irin cututtukan da suka yi darasi a kansu ba ne ba yanzu sun fito ga wasu abubuwa waɗanda suke mabayyana waɗanda ke bin shafinmu na ainihin whatsapp da shafi ainihin na facebook suna ganin irin abin da ake yatsawa kamar yau akwai wani hoton wani yaro da aka haife shi zuciyar a waje take ga cikin a fili amma wajen zuciyar kawai ubangiji ya bashi haka kawai ga zuciyar a fili ana kallonta duka wannan ba komai ba ne ɓarnar da mutane ke yi ne sai ya jawo irin waɗannan abaibai abin da ba ka tunani sai ka ga cewa yana aukuwa wannan shi ne halin da muke ciki sadaka rasulul karim manzan Allah ya yi gaskiya abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babu waɗansu mutane waɗanda za su tauya mudu ko su tauya abin awo lalle hakika idan suka yi haka kuwa sai an jarabe su ga ainihin shekaru waɗanda suke masu tsanani wa shiddatul ma'una sai an karance su ga abin hannu wato su wayi gari kawai duk abin da suka samu babu babu albarka a ciki sai manzo Allah ya ce wa jawru sultan da kuma matsiyatan shugabanni ababe guda uku Allah zai jarabe su sakamakon abu guda ɗaya da suka aikata yayin da duk mutane suka yi ha'inci cikin abun awo sai suka tauye cikin abin gwadawa sai suka tauye cikin abin da aka rubuta amana cewa daga karfe kaza zuwa karfe kaza za ka yi sai ka ƙi inda mutane suka tauye mudu bala'i guda uku Allah zai jarabe su da shi bala'i na farko ukhidhu bisini za a rike su da shekaru na me wahalar ruwan sama karancin ruwan sama in an samu ruwan saman kuma ya zanto ba mai albarka ba yau shekara nawa wata shekarar za ka ga an yi ruwan kana tsammani amfani zai albarka sai ke albarka wata shekara kuma sai ka ga cewa ruwan ma an ƙi sai lokaci lokaci abin da muke gari wa ma shaidina illa bi ma alimna bala'i na biyu da Allah zai jarabe su shine shiddatul ma'una karancin abin hannu ga dukiya an samu amma babu albarka a banan nan shekarar nan da ta wuce akwai waɗanda ta hanyar hodin kawai a cikin garin nan akwai wanda aka ce ya samu sama da miliyan hamsin amma ina albarka take ko ma cikin gidansa da iyalinsa da yan uwansa da dangin uwarsa da dangin ubansa ina albarka take wallahi za ka iske babu haka a cikin ma'aikata gwamnati akwai waɗanda za ka samu a cikin shekara ɗaya mutum ya samu miliyan biyar miliyan takwas miliyan hamsin duka na haƙinci da ƙarya da son zuciya amma ka koma ka bincike shi a yau in kwana in ana cikin ƙarshen shekara ko farkon shekara ina wancan dukiyar da ya samu jiya babu dan kasuwa ka koma ka tambaye su gudanar suka kare duk ba wani abu bane saboda barnar da wasu suke aikatawa in musibar ta zo sai ta gane ga baki daya sai manzo Allah yake wa jawrul sultan balaki na uku kenan da za a jarabe su su ne mugayen shugabanni irin wannan magana in an faɗe ta wani yana jin haushi yana jin takaici don me za a yi ishara zuwa ga shugabanni don me za a yi inkarin abin da suke yi a kan mimbari amma kuma shi ya manta cewa a fili yake barnar da shugabannin suke ba wai a koye take ba a fili take ka duba kalifofi waɗanda suka wuce su ɓarnarsu za ka yi wani lokacin a koye ne galibinsu ma za su iske ɓannarsu tsakaninsu da Allah ne wani zina wani shan giya wani waye da sauransu amma ta fuska adalci za ga suna kamantawa to mu ta fuska adalcin babu duk wanda ya tashi daga nan a cikinku ya koma ya duba firamaren kusa daga gidansu yadda take kowane ɗaya daga cikinmu ba wata firamare da aka ɗauki mawa koma ka duba ka gaya take koma kowace sakandare ka duba ka iskiya take to uwa uba tafi asibiti kuma ka iskiya yake to duba manya-manyan makarantun kuma waɗannan su ne abinda a zahiri in an gani za a ce akwai adalci amma a duba a ga yadda suke mana to yaya kuma zaman lafiya ya kasance a cikin al'umma sannan ka dubi yadda rayuwarsu take babu kuɗin da za a gyara firamare da sakandare da makarantun da suke gaba da firamare da sakandare babu kudin da za a gyara asibiti babu wanda za a gyara hanya duk akwai wannan kudin amma ina suke suna cikin bankunan waɗansu 'yan tsiraru ka duba yadda aikin gwamnati take gwamnati za ta ba da dama a ɗauki ma'aikata amma wasu 'yan tsiraru su koma a cikin ɗaki su rubuta sunan 'ya'yansu da ƙannansu da 'yan uwan matarsu wannan shi ne abin da muke gani magana ce mai zafi amma adalci a babin adalci dole mu faɗa so muke fatan mu shine mu gudu tare mu tsira tare wannan duk barnar ita ta kawo aka ba yaran mu bindigogi yanzu suka hana mu zaman lafiya wallahi mutum ya fita da first class ko a digirinsa ko a diplomansa ko a ncinsa ya rayu tare da wani wanda tare suka gama digirin ko diploma ko ncin ko ma wace tsiya ce shi kuma da kyar ya fita da tari kila bai ma gama ba da buge-buge ne aka ce ya ci aka bashi takardar sai suka je interview sai aka jefar da wancan aka ɗauki wannan kuma da aka ɗauke shi sai aka aje shi wajen da ya ta saka shine kujera mai shine mota mai kyau shine gida mai kyau dan menene wancan wani lokacin an zo aka yi masa karkatacciyar hudu ba aka bashi bindiga ba zai dawo kan mutane ba an ce mutane su yi karatu sun yi kuma babu aikin yi ba wai aikin yi ba a abincin da za su ci ma babu an ce mutane su sa 'ya'yansu makaranta ina makarantar take wadda za ta haɗe yaran gabaki daya ka duba bajinta da mutane suke yi su da kansu suke nema ma kansu hanyoyin da za su karantar da 'ya'yansu yanzu dubi makarantun da ke a cikin garuruwanmu ko da ka ce ba abu ne mai kyau ba to amma in ka ce kuma ba abu ne mai kyau ba to ina kake da kuma in ba don waɗannan makarantun baya kuma yaran za su zama ina za su karatu a madadin gwamnatin ta taimaka ma waɗannan tun da ta kasa gina sababbin makarantun tun sabinti sai kuma aka koma ba ruwanta da wannan ba wani check and balance in mutum ya buɗe makaranta shi kenan ba abin da ya damu gwamnati da ita in ya ga dama ya zagi abubakar da umar da aisha da hafsa shi ba ruwansu kawai tun da za a yi masa jiniya ba abin da ya dame shi in ba a ƙasar nan ba babu inda za ka buɗe makaranta gwamnati ba ta san bai kake koyawa ba sai a ƙasarmu daga nan ne kuma za a haifan mana da fitinar da in ba allah ya taimake mu ba allah kiyaye abin da muke ji a yaman da siriya da sauran wurare kai ya same mu saboda da haka ne yaro tun yana kashinsa an dasa masa aƙida ta gaba aƙida ta zagi aƙida ta tsinuwa yaushe wannan yaron yake da tausayi ko rahama nan gaba bayan ya kai shekara sha takwas to wannan shi ne halin da muka shiga shi ne jaurin sultan mugayen shugabanni a yi ta kuka ko ba za su saurara ba maza Allah ce walam yamla'u zakata amwalihim illa muni'u qatar min as-sama babu mutanen da za su ainihin daina ba da zakka zace sai an hana su dugon ruwa daga sama in ba dan dabbobi ba Allah ba zai ruwan ba mutum nawa ke fitar da zakka yau waɗanda ke fitarwa kuma yan kaɗan da in ka samu fatanta shi kuma guda nawa ke bayar da ita inda Allah ya ce nawa cikin masu kudi sun fitar da zakar za a aje a gida in almajiri ya bara ciki za a dauka a bashi wani ya zo neman taimako a ciki za a dauka a bashi wani ma ya tashi rabawa kuma ma'aikatansa da ya dauka aiki su zai raba ma zakar wani kuma kawai in ya tashi ba da zakar su biyu ne masu kudi mani'imta in sun tashi ba da zakar to shikenan sai ya ba 'ya'yan abokinsa shi ma idan ya fitar sai ya kawo gidansa shi kenan an fitar da zakka wannan masu fitarwar ma kenan annabi ya yi gaskiya magana ta gaba ta ƙarshe maza Allah ya ce walam yanqudu ahadallah wa ahada rasulihi illa sullita Allahu alaihim aduwwan min ghairihim babu waɗansu mutane da za su warware alƙawarin Allah su warware kuma alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya tsora abokan gaba a kansu waɗannan abokan gaban su ta kwace abin da da musulmin mallaka su ne amma su kwace gaba da maza Allah ya yi gaskiya ka dubi halin da muke ciki a yau dubi yadda 'yan arewacin Najeriya yankin da ya fi yawan musulmi ka duba yadda muka koma a ƙasar kai ka ce daga Nijar ko daga wani Kongo ko wani wuri muka wani jira duk inda kake ba arewacin Najeriya kake ba baka da aminci nan nan middle belt idan ka je kai dan arewa ne baka da aminci a ciki za a yi maka ta'addanci saboda me saboda mun warware alkawarin Allah na imani babu na kare manzon Allah da martabarsa da sunnarsa da abin da ya karanta babu kowa abin da ya ga dama yake to wannan shi yasa aka fitine mu kuma aka jarabe mu kai in ka je can baka da aminci za a yi maka ta'addanci su kuma idan suka zo nan sun fi kowa aminci sun fi kowa aminci yanzu dillalin da ya fi kowane dillali kawo muggan kwayoyi wanda yara muke ya hauka cewa a garin nan yana nan kowa ya san shi duk wata kwaya da ka sani a nan ake dillancinta kafin karfe biyar ma sun gama sun gama ya gama business ɗinsa duk kuma ga yaran mu nan kowace unguwa za ka samu yan wiwi masu ƙetare gidan mutane wani duk yana cikin abin da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labari can wajejen baka da yanki sun zo nan kuma sun dominatin dinmu za a ba su aikin gwamnati za a ba su permanent french za a ba su komai idan gida ne ma na haya a sama suke saura a ƙasa idan shago mutum ya gina wanda ya fi kowanne kyau su yake bukata ya ba idan da za su rufe ɓangaren wani kasuwanci a yau a cikin kowane gari namu da ke arewacin najeriya su ce ba za su yi ba to mun shiga uku a cikin wannan abu su kuma a can banza ta fika saboda kawai mu kawai ba mu san allah ba ba mu san annabi ba sannan kuma da yawa daga cikin waɗanda aka zaɓa dama irinmu ne daga cikinmu ne aka ɗauko su aka ba su allah sauke kuna ganin abin da yake faruwa ana cikin ana ta kakkashe mutane a can duk wanda ya ce wa faɗin wani ba hausa fulani duk ƙarya ne matsala ce ta musulunci a daidai lokacin da ake kashe mu a can a daidai lokacin ko mutane ke talobi suna tafiya da masu abinci da dabbobi cewa ai za a samu ɗanyar kasuwa ba komi da matta kowa ya yi abin da yake so Allah yana nan a madakata Allah manzo Allah ya ce wa malam tahkumu a'immatuhum bi kitabillah babu waɗansu mutane waɗanda shugabannin su za su yin hukunci da littafin Allah kuma su ki kwadaitar da mutane cikin bin littafin Allah ta ce ubangiji ya tsora masu yaƙi a tsakaninsu da bala'i la haula wala quwwata illa billah a tsakaninsu Allah zai jarabe su su ta buge-buge wannan shine abin da muke gani a yau ‘ya'yanmu ne waɗanda muka rena waɗanda aka haife su a cikin garuruwanmu yanzu ka duba bala'in da muke ciki yau shekara kusan goma sha ɗaya saboda me saboda shugabannin an ƙi littafin Allah matsala tana nan tun ‘yar ƙarama wadda za a ɗau mataki a kanta sai a ƙi ɗaukar mataki a kanta kawai saboda shi kawai so yake in an yi shekara hudu ya ci gaba so shi harka siyasarsa kawai yake so idan mun taɓa shi to shi kenan yana da jama'a to shi kenan sai wannan matsalar sai ta zo ta girma sai ta zanto kuma ta dawo a kan talakawa muna roƙon Allah ta'ala gyara zukatanmu muna roƙon Allah ta'ala kada ya kama mu da abin da wawayen cikinmu suke aikatawa Allah ka gyara al'amuranmu Allah ka saukar mana da aminci da zaman lafiya in kuma kwanakinmu sun ƙare ya Allah ka gafarta mana ya ubangiji mun barranta daga abin da azzalumai da azzalumai da fasikai suke aikatawa ya ubangiji ka gyara al'amuranmu ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya ya ubangiji ka sa aminci da kwanciyar hankali a cikin wannan al'umma bayan Allah ku yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a irin wannan rana kuma ku yawaita istighfari da komawa zuwa ga Allah shine kadai abin da zai mana maganin fitinar da muke ciki muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara kare mu ya zaunar da garin mu lafiya da sauran garuruwan musulmi bayan Allah ya ne mana wasiya da jin tsoron Allah a kowane lokaci ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi